أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته البر الميامين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa barkanmu da saduwa a wannan lokaci mai albarka wanda yau muna ranar 28 ga watan zulhijja shekara ta 1444 bayan hijirar shugaba da ya salatu wasu wasu daidai da 16 ga watan julai na shekara ta 2023 miladiyya kuma cikin wannan darasi namu na littafin kitabul kaba'ir wannan shine zama na arba'in da shida a wancan karon na ce zama na arba'in da hudu bisa kuskure alhali kuma na arba'in da biyar ne wannan shine zaman mu na arba'in da shida za mu tashi akan alkabiratul hadiyati was salasun wato kabira ta talatin da ɗaya wacce ita ce alqadi su wannan babi zai mana bayani akan laifin da ke kan alƙali wanda ke yin hukunci ba da littafin Allah ba wato alƙali wanda yake yin mummunan hukunci wanda yake yin hukunci ba da littafin Allah ba قال الله تعالى الله سبحانه وتعالى يجي ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وقال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقال الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون dalili cewa bisa al'ada yadda muka saba gabatar da karatu ko yadda muka ji daga magabatanmu idan suna karatun hadisi ko karatun fiƙiru ko dai wani karatu duk lokacin da su zo kan ayar alƙur'ani ba sa tsayawa wajen fassarar ta sai dai a shiga cikin karatu kawai wanda wannan zai sa ka fahimci abin da ke cikin ayar ba sa tsayawa kai tsaye don fassara ayar alkur'ani sai dai idan ya kasance tafsirin alkur'ani kai tsaye suke yi amma dai waɗannan ayoyin duka suna bayani ne akan girman laifin da ke kan duk wanda ya tsallake hukunci na Allah ya ɗauki hukuncin wani Allah ya ce zai aiki da shi aya ta farko ta ce duk wanda bai yi hukunci da abin da Allah ya saukar ba waɗannan su ne kafirai aya ta biyu kuma ta ce waɗanda ba su yi hukunci da abin da Allah ya saukar ba waɗannan su ne azzalumai aya ta kuma ta ce waɗanda ba su yi hukunci da abin da Allah ya saukar ba to waɗannan su ne fasikai abin da za mu kula da shi shine idan ya zamto alƙali zai ɗauko wani hukunci na constitution wanda ɗan adam ya zauna ya tsara ya ce zai aiki da shi sabanin kuma abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar wa halittunsa wanda Allah din nan shine fa ya halicci halittar kuma ya saukar da hukunci yace to ga hukuncin da yake so halittunsa su rayu a kai ko kuma yan adam zai yi ganin ai hukuncin Allah bai yi muku ba ko kuma yayi tsauri bar ku tsaya zauna ku tsara wa kanku abin da kuke ganin ya fi muku daidai fiye da hukuncin Allah don har fa kudin cewa abin da kuke hukunci shi constitution shine ya fi daidai kuma ya fi adalci fiye da hukuncin Allah to kai tsaye mutum ya kafirta haka nan kuma duk wanda ya san cewa wannan hukuncin na Allah din shine abin da ya fi daidai amma sai ya yi hukunci kuma da abin da ba shi ne mafi daidai din ba wannan ya yi zalunci to haka nan wanda kuma ya san cewa ga hukuncin Allah din amma da gangan da ganganci sai ya saba wa hukuncin Allah din ya bi san ransa ya yi aiki da abin da san ran shi kawai ya gaya mara to wannan shi kuma ya zama fasiki ya fice daga cikin da'ar ubangiji Allah ya kiyaye rawal hakim bi isnadihi wa fi sahihihi an طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه إمام الحاكم يا فتد وانا حديثي دي إسناد سا وما شيء إن كنت تشلتا فنسا تعني سيدنا طلحة أو عبيد الله إذا كشين العشرة المبشرون wato mutane goma daga cikin sahabbai manya waɗanda aka yi musu albishir cewa su yan aljanna ne tun daga nan duniya sai na ɗalha yana daga cikin su annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya karɓo daga annabi tsira da mutum Allah ta mata gare shi annahu qala cewa shi ya faɗa la yaqbalu Allahu salata imamin hakama bi ghairi ma anzala Allah Allah baya karɓar sallar duk wani shugaba wanda yayi hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba duk wani shugaba wanda zai tsallake hukuncin Allah karara idan ba zuwa ga hukuncin wani Allah akan wani abu wanda ya shafi haƙƙin al'umma to wannan Allah baya karɓar sallarsa Imam al-Hakim ya fitar da hadisin a cikin Musadraku juz'i na hudu littafi na tamanin da tara kuma ya inganta isnadin shi da kuma duk da cewa kuma al-Imam Zahabi ya yi ta'aqibin wannan hukuncin da imamu hakim yayi ya ce sinadar hadisi shi abunsa yana da rauni وصححه الحاكم أيضا من حديث بريدة رضي الله عنه قال أغنى إمام الحاكم يا إن كنت وانا حديث تهيئ سيرنا بريدة الله يدلش يشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي من زعل إرادة من الله سبت أدريش يشي القضاة ثلاثة lalle alƙalai kala uku ne qadin fil jannati wa qadiyani fil nar alƙali na farko yana cikin aljanna alƙali biyu kuma nau'i biyu suna cikin wuta bari mu ji qadin arafa al-haqqa bi qadabihi fa huwa fil janna alqadin da yana da ilimi kuma ya san gaskiya kuma sannan yayi hukunci da gaskiya din to wannan yana cikin aljanna kaga na farko yana da ilimi ya san gaskiyar dama na biyu kuma sai ya yi aiki da gaskiyar ba tare da bin san rai ba to wannan yana cikin aljanna to bari mu ji nau'i biyu kuma waɗanda suke cikin wuta yace wa qadin arafa al-haqqa da kuma al'adun da ya san gaskiya fa jara muta'ammidan amma sai zalunci da gangan fa huwa fi nar to wannan yana cikin wuta sai kuma qadin qada bi ghairi ilmi sai kuma alƙalin da yayi hukunci ba tare da ilimi ba jahili ne bai san komai ba a cikin shari'ar addinin musulunci amma ya je ya wasu hanyoyi aka naɗa shi alƙali ya zo yana yin hukunci ba tare da ilimi ba to annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa huwa fi nar to wannan yana cikin wuta qalu sai sahabbai suka tambaya suka ce fama zambul ladhi yajhal ya rasulullahi to menene laifin wannan alƙalin wanda ya yi hukunci cikin jahilci shi jahili ne boko kaɗai ya sani bai san komai ba a addinin musulunci amma ya ji aka naɗa shi alƙali to me ya nufinsa ƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce zambu Allah ya kuna qadiyan hatta ya alama zunubin sa shine bai kamata gare shi ya zama alƙali ba har sai ya ji ya nemi ilimin addinin musulunci ya san hukunce hukunce na addinin musulunci ƙwarai da gaske shi sa wato akwai wani inspector na 'yan sanda yana yawan kira na a waya duk lokacin da wani hukunci wani ya shafi aure ko wata rigima dai wacce ya kamata lalle ne a koma zuwa ga littafin Allah a ciki ko ya kamata dai a saurari addini a ji menene addini ya ce a kai yakan kira duk abin da ya ji kuma shi abin da ya aka gaya masa kuma to shi kenan sai ya dora mutanen a kai eh kaga shi dan sanda ne ba alƙali bane inda yan sanda kaga su sulhu suke yawa su ba hukunci suke ba sulhu suke to amma dai yakan yawan tambaya akan abin da ya shafi aure ko dai wani abu haka misali kamar kwanakin baya ya taɓa ya kira ni kwanakin baya yake tambaya ta wani ne fulani ne haka a jeji sai matar su ce za ta dawo gari sai ce to shi kenan ta dawo gari in dai har aka shekara guda cir ba ta ji labarin shi ba kuma shi bai fito ya zo ya same ta ba to ya yarda auren su ya ƙare ta yi aure to idan kuma da ta zo gari shiru shiru bai aiko mata da komai ba kuma ya yi akan sun raba kan cewa zai rika aiko mata da kuɗi to bai aiko da komai ba ba shekara din nan ba kuma shi kenan kawai da ta samu wani miji yake aure abin ta eh ta yi aure kuma shi kenan shi kuma sai gashi ne ya fito cikar shekarar sai gashi ne ya fito eh kaga har yanzu matar shi ce eh eh to shi shi in sauta yake tambaya to yanzu ya za a yi ce ai da za a yi kawai matarsa ce istibra'i kawai za ta yi shi wancan kuma abin da suka yi ba sunan shi aure ba ya kamata a tambayi waliyin tunda ai mace ba ta aurar da kanta a tambayi waliyin ta ya san da wannan magana da suka yi ita da mijinta ta sharadin shekara guda din ko bai sani ba in bai sani da shi kenan ya kubuta amma in har ya sani kuma ya zo daura mata wannan sabon auren to tabbas shi ma ya kamata ku kira shi ku ja kunninsa domin ya shiga gonar da ba ta shi ba eh sannan kuma da suka kira shi walin kuma suka ja kunnen shi sosai sai ce to ai shi ma ya ɗauki nauyin kula da ita tsawon shekara guda mijin bai zo ba saboda haka shi ma a biya shi kuɗin ciyar da ita da yi da duk abin da yi na ɗaurin ya to shi ne sai aka gaya mijin shi kuma shi ne suka daidaita da dai sallame shi ne aka mayar mar da matarsa bayan ta yi istibirai wannan hadisin ingantacce ne na alƙalan nan guda uku imam abu dawud ya rawaito shi kuma ya inganta shi haka nan imam tirmidhi da ibnu majah dukkan sun inganta hadisi wani abi hurairah radiyallahu anhu qala an karɓo daga sayyidina abu hurairah Allah ya yarda shi ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle manzo Allah kira da amincin Allah tabbata gani shi ya ce man ji ila qadiyan faqad biha bighairi sakini duk wanda aka sanya shi ya zanto alƙali to haƙiƙa wannan an yanka shi ba tare da wuƙa ba ma'ana an yanka shi an feɗe shi wannan ba tare da wuƙa ba an haɗa shi da tashin hankali fa na duniya da lahira ji annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin kuma ingantacce ne imam abu dawud ya rawaito shi a cikin sunan hadisi na dubu uku da ɗari biyar da saba'in da biyu da kuma na dubu uku da ɗari biyar da saba'in da ɗaya imamu tirmidhi shi ma cikin sanar rashi hadisi na dubu ɗaya da ɗari uku da ashirin da uku yanzu ga shi Allah ya kawo mu zamanin da mutum cin hanci yake biya har ya bi wasu hanyoyi na alfarma kawai don a naɗa shi alƙaci a lokutan baya lokutan baya ba ma sai ka je can wani guba a nan ƙasar ma malami akan a naɗa shi alƙali duk tashin hankalin da zai ya yi don kawai kana naɗa shi an ce akwai malamin da wani sarki ya kira shi zai naɗa shi alƙali kuma sarkin har ila yau sarkin sa ne ya rasa yadda zai kawai da ya koma gida sai ne dokin kara irin na yara ɗin kawai sai ya sa aka bar dokin kara malam ya hau ya rika zaga gari sai zo kofar kofar fada ya ya ce so a guje zo kofar fada ya ji sannan sai ya koma a guje ya yi nan ya yi nan yara suna bin shi ana ta ihu dole magana ta wuce malam ya kama yawo da abin nan yin wada yara sun zama suna abokan wasansa sai da ya kamar kyakkyawan sati biyu magana da shiri ne ce sosai aka yi daidai malam ya hauka ce to akwai wanda shi ma aka nemi za a naɗa shi alƙali ya ce baya su karan su da inda sarki kira su na za a naɗa alƙali kai za su ce ba sa su shi kuma sarkin saboda yanayin da ake cikin wancan zamanin ya ce to in dai ku ba za ka yi min biyayya ka zama alƙali ba ka bar min ƙasata da yawa akwai iyaye da kakannin waɗanda dalilin barowarsu kenan daga inda suke zaune za samu wani ainihi babarbare ne tun daga yankin borno sun baro wajen sun shigo ƙasar hausa kawai duk saboda gujewa wannan ɗin kaje a naɗa su alƙalai akwai wanda da aka ce za a naɗa shi alƙalin abin da ya yi ma shi ya fi wannan domin zuwa yi ije ya samu wata mata irin matan banzan nan karuwai sai ya same ta ya ce da Allah abin da yake so gobe da safe in an taru ana karatu sai ta sai ta zo ta kawai kai ta ratso kanta da wasu ba kasan ba kunya ne da su ba ita kawai kanta ji kunyar kowa ta ratso in ta ratso kawai da zai ce malam na yi mantuwa a ɗakin ta kawai iya abin da za ta faɗa kenan to shi kuma dama inda yake ba da karatu din da manyan gari da wane kenan da wane kenan duka suna zuwa wurin ko in ana tafsiri ko kuma ana ba da karatu aka da yamma kawai can sai ga ta ta ta ta ta ta ɗoro ɗan kwanan nan a goshinta tsara ɗo kamar za ta tattaka littattafan mutane to ta tsaya a kan shi ta yi haka ta ce malam na yi wani tawaran nan a ɗakinka ita to to to ina zuwa kawai da ya shiga sai ya ɗauko wando irin kamfai ɗin nan sai zai ce wannan ne ya ce eh ya ce to ga abin ki sai zai karɓa da tafi wala dan kawai kar a naɗa shi alƙali saboda shi dai a garin ga almajirai ga komai da komai yana da su kuma yana ganin a ce za a tashe shi daga garin ba zai ji daɗi ba kuma jama'ar gari na ba za su daɗi ba zai zama wani abu na tashin hankali shi kuma dai alƙalanci da shi ne ba zai yi ba da za shi ne da yadda ya kullu eh za ka gama ai nan da nan kwana kaɗan sai guri ya yoye manyan gari aka daina zuwa a ma'ana ai kaza kaza ai ma'ana kaza ai wata karuwa ce ma har gida take har gida take zuwa da kwana kaza kaza kaza kaza aka gama na daɗe aka gama zancen alƙalanci kuma ya shuɗi almajirai kuma waɗanda suka gano manufar shi da wasu suna nan ba su je koyina ba shi kenan da akwai wanda shi ma sarkin zamanin sa ya kira shi ya ce zai naɗa shi alƙali ya ce ba zan iya ba ya ce saboda me ya ce saboda ban cancanta ba ya ce kuma kaga wallahi sai ka yi ya ce a to yanzu ranka ya daɗe na ce ba zan iya ba kuma ban cancanta ba in ka ce ƙarya nake yi zan iya ɗan kuma na cancanta to yanzu kai kaya da kenan ka ɗora maƙaryaci a matsayin alƙali yanzu ne maka ƙarya an kuma kaya da gaskiya na faɗa to mutumin da da kansa ya ce ba zai iya ba kuma bai cancanta ba in dai kaya da ɗin ba maƙaryaci ba ne gaskiya na faɗa a ce ka ƙyale shi ke ba to duk abin da ke kaucewa kenan annabi alaihi salatu wasallam ya ce duk wanda aka nada shi alƙali to hakika an yanka shi an halakar da shi ba tare da wuka ba saboda zai wahala wallahi ya tsallake wallahi zai wahala mutum ya tsallake wallahi ko da a ce zai zama tun daga farkon hukuncinsa har ƙarshe bai taɓa hukunci da komai ba sai da littafin Allah alƙur'ani sai da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi duk da haka in dai wani abu na san rai ya taba giftawa a zuciyar shi wallahi ya shiga wa eh alqadi shuraihu ina jin in ban manta ba alqadi shuraihu ko shi ne ko wani alqadi ina jin ta ba ku kissan nan ya kira an kira wasu shaidu a gaban shi sai ga wani mutum ya san mutumin ainihin shi kyakkyawa ne amma sai ga mutum yana lallaɓe fuskar shi da ya zo ba da shaida to a ƙa'idar kuma ba da shaida ko mace ce ta zo za ta ba da shaida sai ta buɗe fuskarta alƙali ya ganta to shi ne sai ce mishi ya buɗe fuskar sai ce a ba zai iya ba yace ya buɗe fuskar shi to shi ne yana buɗewa kowa sai da ya kau da ku daga baya bayan an tashi daga kotu sai alƙali ya kira shi ajin kuma alƙali shirai hudu ko na alƙali yace mishi wai wane ya ake daga fuskar kaka sai ce aka baka lawa abin da ya faru ala jarabe ni ne mutum ne wanda nakan je satar likafani in an binne ma mata je in saci likafani ita ai ka san alƙali wani ko ita ƙwarai ku na san shi aka ga musu aka ga musu sunan alƙalin idan alƙali ne mai ilimi mai tsoron Allah wani mutum zamanin tabi'ai ne ba alƙali ne mai ilimi mai tsoron Allah kuma wanda ana buga misali da shi yace eh saboda dan tsinin shi da kyawun halinsa yace to satar likafanin shi naji da na janyo likafanin ina bude kabar da na janyo likafanin yace wata tarkon tarkon wuta da ta fito daga cikin kabarinsa ita ce ta mun haka shi kuma abun na ji an buge ni da wata guduma isa ka ganin gefen fuska ta ya loka ita a lokacin nake ji na suma amma ina jiwa murya ana ce mun wannan abin da kai da ka gani ko ka ji kai ma ya zama wa'azi gare ka an mishi haka ne saboda ya taɓa yin hukunci sau ɗaya da san rai ya taɓa bin sanin ran shi sau ɗaya a yayin hukunci kuma tun da yake alƙali har yayi ya gama sama da shekara ashirin bai taɓa sauka daga kan doron shari'a ba in ban da wannan sau ɗayar da yi hukunci da san rai eh bai yake kyawun bincike ba kawai ya hukunci kaga ko annabi dawud alaihi salam ai dalilin jarabawar na tashi kenan ai mutum biyu ne suka zo suka samu shi ƙara da ya saurari na farkon yana cewa inna hadha akhi law tusuna tusuna na ajatan waji wali na ajatan wahida fa qala akfilniha wa azri fil khitab annabi dawud alaihi salam kai tsaye kawai bai binciki ɗayan ba sai ya ce mishi sai ya ce wannan din la qarzala maka bi su'ali na ajatuka ila ni aji wa inna kaseeran min al-khulala'i la yabghi ba'dhum ala ba'dhin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa qalilun ma hum to saboda wannan rashin binciken nasa shi ne Allah ya jarrabe shi shi ne har ya faɗi ne ya sujada da shi ma wannan ɗin tun da ya ga wannan bawan Allah sai ya tambaye shi ya ce bawan Allah nawa kake nawa ke isar ka ciyar da iyalinka a kullum ya ce kaza ne ya to da Allah zan baka aiki za ka iya ya ce iya zan iya ya ce ka zo kawai ka zo ka zauna kusa da ni ka zauna kawai kusa da ni yayin da nake yanke hukunci a kowace shari'a iya aikin ka kenan ya ce to alƙalin nan sai ya gama bincike ya gama bincike ya gama bincike kafin ya yanke hukunci sai ya juya ya kalli wannan bawan Allah mai ƙonanniyar fuskar in ya kalle shi ya kalle shi sai ya ji duk wani tsoro ya riga ya gama shiga zuciyar shi duk wani sararai ya gama fita daga zuciyar shi sannan sai ya kuma ya dubi kuma abin da Allah ya ce sannan sai ya yanke hukunci da haka yi alƙalancin sai ya gama to ina ga alƙalan yanzu wanda da gaskiyar suna kallanta amma da marar gaskiyar zai sauki kuɗi isassun kuɗaɗe yanzu nan zai dawo ya zama shine mai gaskiyar idan a shari'anci ko da ma a wannan shari'ar ta constitution ɗin ta ran an rubuta cewa shekara uku zai a gidan yari kawai sai a sanya da zai amma lukayo abin sai a ci tare shi naira dubu hamsin a sallame shi shi kenan ko kuma a kori ƙarar ko dai wani abu dai haka na daban saboda haka wannan hadisi lalle haka yake qala fudail ibn iyad fudail dan iyad rahimahullahu ɗaya daga cikin manya manyan malamai na magabata na ƙware yace yanbaghi lil qadi an yakuna yawman fil qada'i wa yawman fil buqa ala nafsi yace ya kamata da duk wani alƙali ya kasance in yau yana cikin hukunci yana ɗakin ɗakin sauraron shari'a da yanke hukunci to gobe kuma ya zama zai zauna ne kawai ya ta yin kuka ya ta yin kuka bisa kan kansa saboda halakar da ya afka cikinta وقال محمد بن واسع رحمه الله محمد بن واسع الله يجزي عنه شيما يشي أول من يدعى يوم القيامة إلى الحساب القضاة فكم أن ذا فعل كرنس أرانا القيامة زوى بالحساب su ne alƙalai to Allah zai fara kira wani aisha ta radiyallahu anha qalat an karɓo daga nana aisha uwar mumini Allah ya dida ita ta ce samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ku lalle ni na ji manzon Allah tsira da mutum Allah sabata gare shi yana cewa yu'ta bil qadil adli yawm al qiyama za a zo a ranar al qiyama za a zo da alƙali mai adalci adalin alƙali za a zo da shi a ranar alƙiyama to ya alƙawamin shiddatul hisabi zai riska na tsananin hisabi zai riska zai riska wani abu na daga tsananin hisabi ma ya wadda annahu lam yaqdi bayna sunayn fi tamrati saboda tsananin hisabin da zai riska a ranar alƙiyama alƙali fa mai adalci saboda tsananin abin da zai riska na tsananin hisabi a ranar alƙiyama sai ya yi burin ina ma shi bai taɓa yin hukunci ba ko da tsakanin mutum biyu ne ko da akan abu wanda yake very simple kamar ƙwayar dabino ƙwaya ɗaya a ce ana rigima akan ƙwayar dabino ƙwaya ɗaya ya zo ya yi hukunci akan abu saboda tsananin abin da zai rika na hisabi sai ya yi burin ina ma shi bai taɓa yin alƙalanci ba a duniya وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال an karɓo daga sai namu azu ɗan jabal yadda Allah ta bada gare shi ya ce manzo Allah kira da mun Allah ta bada gare shi ya ce inna alqadiya haƙiƙa shi alqali la yazillu fi zulqatin fi jahannama abada min ibni zai gangara a cikin wani lungu ko kuma kwari a wutar jahannama wanda zurfin shi ya fi nisan udu wato jordan kenan nisan da ke tsakanin madina da jordan وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال ان كان ودغا سيدنا علي بن ابي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه يشي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول lallai ni na ji manzon Allah kira da mutum Allah sabata gare shi yana cewa laysa min warin wala qadin illa yu'ta bihi yawm al-qiyamati hatta yufa bayna yaday Allah azza wa jalla babu wani sarki ko mai mulki ko wani alƙali fashi sai an zo da shi a ranar alƙiyama har sai an tsayar da shi a gaban zafin ubangiji mai girma da ɗaukaka alas siraɗi akan siraɗi sumatun sharu sariratu sannan sai kuma a buɗe wato littattafan shi na ayyuka ƙara ala rusul fala'ik da kanshi zai karanta waɗannan littattafai nashi na ayyukan da yayi a gaban dukkan halittu in kana adalan na jahullahu bi adlihi idan ya kasance wannan alƙalin mai adalci ne da littafin Allah yake aiki kuma bai taɓa bin san rai ba sai Allah ya tsiratar da shi saboda adalcinsa wa in kana ghayra zalik idan kuma ya kasance ba haka ba in taqaba bihi zalika al-jisr intiqaban wannan kadarkon da yake kai na wutar jahannama wato siradi zai girgiza da shi wata irin girgiza fasara bai na kullum udun min aba'ihi masirata kaza wa kaza har sai ya kasance jikin shi gaba ɗaya ya tarwatse ya zama tsakanin wata gabar tashi da wata gabar ya kai nisan kaza da kaza wato gaba ɗaya ya zama ya tarwatse kowace gaba ta yi nata wurin daban-daban an jefa shi kenan a wutar jahannama summa yankhariqu bil jism ila jahannam sannan sai wannan kadarkon na siradi ya juya da shi ya tuntsara shi zuwa ga wutar jahannam Allah shi kiyaye wa qala makhul makhul ɗaya daga cikin almajiran sahabbai yace law khayyartu bayna al-qada'i wa bayna darbi unuqi laqtartu darba unuqi ala al-qada yace da za a bani zabi tsakanin alƙalanci da kuma asari wuyana yace wallahi da na zabi gara a sare wuyana da in alƙalinci wannan ba tabi'i ne almajirin su na na aisha ne almajirin manya-manyan sahabbai ne ya yi karatu wurin manya-manyan sahabbai ne kaga sun rayu a zamanin da ana jewa kamshin annabtar tunda sun ga waɗanda suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ka je yake cewa da za a ba shi zaɓi tsakanin abu biyu ko kai alƙalanci ko kuma a sare wuyanka yace wala zan ce gara a sari wuya wa qala ayyubu saktiyani ayyubu saktiyani ɗaya daga cikin manyan malumin imamu na malik wani mai tsananin shauki cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne wanda baya magana kamar yadda imamu na malik yace yace ya taɓa bin shi sun je aikin hajji har suka je suka dawo aikin hajji yace so biyu kacale ga yayi magana aikin hajji ba irin na da ba irin ne yanzu da ake yin yan sati suka sati hudu sati biyar mutum ya dawo ba irin na da wanda za a yi kamar wata biyu wata uku sannan a dawo ita sau biyu kasar ga ya yi magana har suka je suka dawo kawai daga zikiri sai karatu shi ne ayyubu sarkiyar ne don aka fara magana akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na'am ba me dari yanzu ana ai naku ne na yan zamani imamu na maliki ce idan ayyubu sabtiya ne aka fara ambatan annabi sallallahu alaihi wasallam a gaban shi idan ya fara kuka sai ka tausaya mai masu rarrashin shi masu sun gaji sun bar wajen saboda tsananin shauki cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine ayyukan sarfiyani a wurin su imamu na malik yayi karatu shi yasa lokacin da almajiran shi suke tambaye shi game da yawan ladabin shi ga shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam shi imamu na malik yace ya kuma za ku ganna haka ba bayan na yi karatu wajen ayyubu saftiyani wanda mutum ne mai yawan nutsuwa mai shiru shiru amma da an ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam a gaban shi sai gan shi ya rikice yana ta kuka har sai waɗanda ke wajen sun gudu sun bar shi yace sanan na yi karatu wajen Muhammad ibn al-Munkadir mutum ne mai yawan sakin fuska yace amma da zarar ka ka ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam a gaban shi sai ga fuskar shi ta yi ja jikin shi ya ɗaurawa idan abin yayi yawa kawai sai ya kashe da kuka yana ta gunji yace na yi karatu wajen Ja'far Sadiq dan Muhammadu Baqi yace shi ma haka yake mutum ne shi mai barkwanci mai yawan sakin fuska amma fa da ka ambaci sunan Annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu na za ga launin fuskar shi ma ya canza kaji masu yi da gaske waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin jikinsu suke jin shi ba irin mu yanzu da kawai yawanci a harshe ake faɗa shi ba sunnar annabin a cikin zuciyarsu ta nashi ko ina a cikin jikinsu ba kawai faɗa ne da baki mutum ce yana bin sunna ba da aka tambaye shi me yasa ba zai yi al'adanci ba sai ce inni wajadtu araman nasi ashadduhum haraban minhu ashadduhum haraban minhu ita hakika na ga mafiya ilimi daga cikin mutane sun fi kowa gujewa daga gari shi yasa ne ma ba zan yi ba wa kila lissauri an tambayi an gaya wa al'imam sufyanu sauri ɗaya daga cikin magabata inna shiraihan qadittu ubiya hakika shuraihu abokinka an ba shi alƙaranci ba ka ƙara al'imam sufyanu sauri sai ya ce ay rajul kad ausabu yace wayo wayo wannan mutum sun riga sun lalata shi ka ji waɗannan ba kowannen su ba malam burgani ne na ilimi warsu a zamanin su ilimin su an gaje gidansu ba lalle ne ga littafi ko ƙwaya ɗaya ba a kayaki malam sai ga sun haddace hadisi sama da dubu ɗari biyar kowanne yana kansu kuma kowanne za su ce maka a wajen malami na wani na karanta wannan hadisi a rana kaza a lokaci kaza ga watan kaza sai ce shi kuma daga gun malamin sa wani shi kuma daga gun sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam wani to hadisi hadisi sama da guda dubu ɗari ya ko imamu ahmad bin hanbal an ce ya haddace hadisi miliyan guda to wayannan ko suna sama da suna sama da malaman malaman imamu na ahmad to ka ji fa abin da suke faɗa game da alƙalanci wani alƙali shirayhu shi kanshi babban malami ne babban malami ne yana da cikin malaman da ake wato aiki da fatawoyi wa da'a malik ibn munzir muhammad ibn wasi'in li yaj'alahu ala qada'il basrati fa'aba wani gwamna a ce mishi malik ibn munzir ya kira wani bujumin malami muhammad ibn wasi'in ya ce mishi zai sanya shi a matsayin alkali a birnin basra fa a basi fa'awadu sai suka sake dawa gari shi da suka tambaye shi wa ƙala sai ce mishi na ta jini sanna wa illa jallatuka ya ce wallahi ko ka tsaya ko ka zauna ka yi alƙalancin nan in ba haka ba kuma in zane ka a kasuwa kowa na kallo fa ƙala sai ce mishi in taf'al fa innaka sultan idan har kai haka to shikenan ka zama kenan sarki azzalimi wa yana zalilar duniya khairun min zalilil akhira kuma makaskancin duniya shi yafi alkhairi fiye da makaskancin lahira dan ka kaskanta na duniya ka tuke ni kamun burara a kasuwa sai me kuma kai kuma ma wanda a ranar lahira za a tsaye da kai a gaban zatin ubangiji ai maka tambaya game da abin da kai wa qala wahab ibn munabbahi wahab dan munabbahi rahimahullahu yace idan hammal hakimu bil jauri aw amila bihi idan sarki ko hakimi ko dagaci ko alƙali ko wani ne wanda yake hukuncin mutane suna hannu yana hannunsa kamar chairman ko wani gwamna ko wani shugaban ƙasa idan ya idan ya nufi zai yi zalunci ko kuma yayi aiki da zalunci adkhala Allahu naqasa ala ahli mamlakatihi sai Allah ya sanya tawaya a bisa ma abota masarautar shi asafin aswaqi wal arzaqi wal zar'i hata a cikin kasuwanni da abinci na mutane da kuma shukoki da aka yi a gonaki wa bar'i hatta a cikin nonon dabbobi wa kulli shay'in har a cikin komai ma dai wa idza hama bil khairi idan kuma yayi himma ina mutum zai aikata wani abu na alkhairi aw al adl ko kuma zai yi mutum zai wani abu na adalci arkara Allah al barakata fi ahli mamlakati kadari haka nan Allah zai sanya albarka a cikin ma'abota wannan masarautar tashi kamar yadda dai ka ji din nan kaga cin wani littafi na kisoshi na magabata akwai wani sarki wanda wata rana ya je fasa ruwa a gidan wani mutum a daji sai samu mutumin baya nan sai yasta shi kenan to sai ya buƙaci ka a ɗan kawo musu abinci sai ta je suna da wata saniya haka a ɗauri yana kallon sai zai ta tatso nonon saniyar ne sai ta tatso shi da yawa sai ta tatso shi da yawa ta kawo mishi sai ya sha ya gan shi da yawa ga kuma garbi ga daɗi a zuciyar shi sai ce kai da za a yi a ci yanzu wannan talaka a daji shi ke da irin wannan saniyar ƙoshashiya mai yawan nono haka gaskiya wannan tunda na shaida wurin na koma gida zan turo dogarai na su kwace min wannan wannan gurin a tashe shi daga gurin kuma a kwace min wannan saniyar da gari ya waye sai aka za a tatso mishi nonon domin ya karya sai zama ɗan kaɗan aka samu ya kawo musu sai ce a ya haka ɗan kaɗan sai da ce ko dai sarki ya canza niyya ne sai ce eh to sai ya tuno tunanin da ya yi jiya sai ya tuba yana tuba kawai ta ji tana tashi taba malam kawai sai ga nono kuma da yawa shi ke nufi ta dawo ta bashi ga ko kuma irin wannan kissar da har ila yau ita ma dai na karanta ta shi ma wannan wani sarki ne ya ce fake ruwa a gonar wani bawan Allah sai ya go inabi sai ya bashi na yana yagowa da ya bashi nan ma sai ya ji shi zaki bakwai kawai sai niyyar zai karbi ya ɓaci ma sai aka sake ya gomar kawai sai ji shi ɗaci har baya iya haɗiyewa ya ce malam ya hakan ya ce ko dai ranka daɗe ka sa wani abu ne a ranka sai ya istirfari sai shi to ba shi ya gomar wani ji ana sake ya gomar kawai sai ji shi zaƙi zaɓai kamar na da to haka wannan ke ƙara tabbatar da wannan maganar da aka faɗa cewa zaluncin shugabanni dalili ne na dalili ne da ke janyowa tawayar arziki da rashin albarka a cikin ƙasa idan shugabanni suka canza miliyoyin da ke zukatansu idan sun san ɗauki mulki a matsayin wani abu ne na bautawa al'umma ba wani abu ne na azurta kai ba insha Allah wa arziki da zaman lafiya zai ɗore a bayan ƙasa kuma al'ummar su za su gyaru laifuka su karanci arziki ya yawaita kuma albarka ma ta yawaita insha Allah وكتب عامل من عمال همس الى عمر بن عبد العزيز wani gwamna daga cikin gwamnonin garin himas ya aika zuwa ga umar dan abdul aziz ya aika masa da wasiƙa radiyallahu anhu a cikin sai ce amma ba'du amma bayan haka fa inna madinatu himas qad tahaddamat wa ihtajat ila islahi ka sani cewa haƙiƙa wannan birni na himas ya rushe kuma yana buƙatuwa zuwa ga gyara fartaba ilimi umar sai umar dan abdul aziz ya biyo wasiƙar ya rubuta mishi hassin hadil adl ka katange wannan birnin naka na himas din da adalci wani idruqaha min al-jawr sannan ka tsaftace titunan garin daga zalunci wassala shikenan kaji ba shikenan qala ba na wuce wa ya haramu alal qadi an ya hukuma wa huwa ghadban ya haramta akan alqadi mai hukunci alhali yana cikin fushi alqadi matarsa ta bata mishi rai ko makwabcin shi ya bata masa rai ko dan shi ya bata masa rai to haramun ne ya je ya zauna ya yi hukunci a haka imam bukhari da muslim duka sun rawaito wannan hadisin da lafazin la yaqdi al-qadi bayna sunaini wa huwa ghadban kada alƙari ya hukunci tsakanin mutum biyu alhali yana cikin jin fushi hadisi yana nan a cikin sahih bukhari shine hadisi na 7100 da hamsin da takwas a cikin sayin mutum shi ne hadisi na dubu da ɗari bakwai da sha bakwai haka nan malamai sun suka ce ba iya kawai sanda ke mushi ba a'a idan alƙali yana tsananin jin yunwa haramun ne ya zauna ya hukunci in alƙali yana tsananin jin farin ciki wani abu na farin ciki ya faru a gidansa ko gare shi ko ga waninsa haramun ne ya zauna ya hukunci alƙali yana tsananin jin fitsari ko tsananin jin bahaya haramun ne ya zauna ya hukunci haka nan idan yana tsananin jin yunwa ko tsananin jin kishirwa duk wani yanayi dai wanda zai iya canza ɗabi'ar ɗan adam to haramun ne alƙali ya zauna ya hukunci a irin wannan yanayi ai an taɓa yin haka ko wani alƙali matar shi ta ɓata masa rai ta ƙona mai rai fa sosai ya fito kuma zai hukunci sai zama hukuncin farko shari'ar farko da aka mai shari'ar wani ya mari matarsa ina gama karanta ya ce ya mari banza yawaru banza ومن تبع في القاضي قلة علم وسوء قصد وأخلاق زئرة وقلة ورع فقد تم خسرانه idan abubuwa kamar haka suka taru tare da alƙali to hakika hasararsa ta cika ga abubuwan nan kamar haka illatu ilimin ƙarancin ilimi su'i qasdin mummunan nufi wa akhlaqun zira da kuma mummunan mummunar dabi'a da munin hali wa qillatu wara'in da karancin tsantseni alƙali ne shi amma bai damu ba in ya ga matar banza zai iya kulata ko da matar aure ce in ta ba shi dama zai iya kulata cin hancin nan ba a bar shi ba kayan gwamnati ba a bar shi ba idan wayannan suka da suka taru duka akan alƙali to hasararsa ta cika wa wajaba alaihi an ya azila nafsa kuma ya wajabta a kanshi shi kansa ya cire kansa daga alƙalancin ba sai wani ya cire shi ba wai ba dara bil khalas sannan kuma ya gaggawar kubutar da kanshi daga abubuwan da ya riga ya aikata na zalunci fa nas'alullah al'afwa wal afiya to muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya mana afwa kuma ya kiyaye mu wa tawfiqa kuma muna roƙon shi ya datar da mu da ma yi wayar ba zuwa ga abin da Allah din yake so kuma ya yarda shi innahu jawadun karim hakika Allah jawadun ne mai yawan kyauta wato karimun ne kuma mai yawan karamci alhamdulillah amin na gani insha Allah wannan za mu dakata da fatan abin muka mutu shi dai Allah shi ba mu dadan sa wannan kuskure Allah shi yafi mana na gafarta dukkan zunubanmu ka gafarta wa iyayenmu da malumanmu Allah ƙara mana lafiya da zama lafiya ka ƙara mana albarka Allah ka yi damunar mu albarka Allah ka kiyaye mu daga sharrin tsawa da iska da ambaliya da fari albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam liman Allah ƙara masa lafiya iyayen mu masu rai Allah ƙara masa lafiya ka ƙara mana albarka malamin mu masu rai daga cikin su Allah ƙara masa lafiya karba mu da su lafiya ka ba mu albarka wadanda kuma suka rasu daga cikin su baki ɗaya Allah gafarta musu Allah kyautata makwancin su kuma Allah ka inganta ƙarshen ka samu cika da imani subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين وصل على سيدنا محمد في الاخرين وصل على سيدنا محمد في الولي الاعلى الى يوم الدين وعلى اله وصحبه في كل وقت مهين سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله آمين يا رب أكرمك الله